بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فالسلام عليكم ورحمه الله اجماع السلف في الاعتقاد كما حكاه الامام حرب بن اسماعيل الكرماني رحمه الله عليه a darasi na biyar a cikin wannan daura da muke gabatarwa ta goron sallah a cikin ijma'i na magabata game da abin da ya shafi aƙida wanda malam harb ibn ismail kirmali rahimahullah ya haƙaito mana za mu ci gaba daga inda yake cewa munkarun wa nakir wala tunkiran jahalan nakiran wa munkaran wala alhawda wal mizana innaka madha tunsahu wa munkarun wa nakir gammala ya ce munkar da nakir a wannan kun san su haƙƙun wannan gaskiya ne su waye su wahuma fattanal qubu su ne masu fitina suke jarabawa a cikin a cikin kabari za su zo su aikin da ya kawo su ko idza qubira al mayyitu aw qala ahadukum atahu malakani aswadan azraqan yuqalu ahadihima al munkar wal akhar an nakir fa yaqulani ma kunta taqulu fi hadha ar rajul to wannan dai Imam Tirmidhi ya fadda shi da isnadi Hassan kamar da ke a cikin as-silsilatu as-sahiha malam yace nas'alullaha thabat muna roƙon Allah tabbatuwa ba mu tabbatuwa mu amsa wannan tambayar na kabari ana binne kawa ana rufe kan nan shi fa innahu al'ana yus'al fa innahu al'ana yus'al ka gane cewa malam duniya ba ta bakin komai kawai ka ba Allah duk abin da kake da ɗagawar an ra'ahu stagna ko inna ila dukkan ruja duk dagawai duk abin da kai da an fari da an rufe kan nan yanzu ranar idin nan gidan madubba sai ga an yi rasuwan nan sun ma tafi idi ba ana dawowa sai akwai makabarta gane mana dan adam isa ko da yau shiga da karma zama cikin shiri kawai kuma laka ba Allah ka samu guzurin ka tun yanzu da ka mutum ne yake nan ta ƙare kyaleta ni tun cutar haba yasa kada ka yadda kai nadama ka yi ta a yanzu ka yi ta a yanzu ka gyara baina ka wa baina baina Allah yasa akwai ban tsoro malam kuma yanzu ka duba mai ka aikata misali yanzu ka duba a gane hasib nafsak eh hasib nafsak farko ki da malam duniya ba ta bakin komai kawai malam ka ba Allah shine kawai ka mutu da imani ka samu kyakkyawan karshe shi kidan ka huta amma duniya ba ta bakin komai Allah ya tsare mu mai mana kyakkyawan karshe nasarallaha husnul khatim malin ya ce wa haudu muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi sallama haqqun kaga ce kun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan ma gaskiya ne arju bi anni min huriyan ko an halumal ibn taymiya kenan wa haudu muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama haqqun malam yace haud taridu alaihi ummatuhu al'umma za su zo mu wannan teku walahu aniya yana da kamar ka ce cups kenan kofuna ya shirabu na biha minhu da za su ringa sha daga wannan aniya din shine haudi masiratu shaharin ma'uhu abyad min al-laban wa rihuhu abyad min al-misk وكيزانه كنجوم السماء من شرب منها فلا يظما ابدا سبحان الله امام البخاري ya fadda wannan hadisi ibn abi al-izzi al-hanafi a cikin sharhin da yake wa dahawiyya yake cewa al-ahadith al-warida fi dhikr al-hawd tablugu hadd at-tawatur hadisan da suka zo akan ambatan al-hawd sun kai tawaturi misbahu rawi mai yace game da tawatur a zaman baituka wal mutawatir alladhi rawahu may yahsul al ilmu bima atahu aha aha aha kulli in kanat wala adda lahum muayyanan fi ma'tala kaji karatun daddi baqil kull in kanat wala adda lahum muayyanan fi ma'tala yace bal faidu ilmin aha ka hadisi man karab na biyu umam a ban yadda ba ba zai yiwu ba yawwa a na biyu alhaud ne na biyu yawwa yawa yace bal faidu ilmin ka hadithi man kadhab wal haud na biyu shine kawai na biyu wal haud wal mar ma'aman ahab Mhm, haka bai yake kaga al haud shi ma an bace shi a cikin al ahadith da suke mutawatir to amma shi ibnu abil izz al hanafi wanda ke nan ko urjuza shi abin da ya ambata cewar hadithan sun kai haddin tawatur ya ce rawaha minas sahaba bid'un wa thalathina sahabiyan ya ce sahabbai talatin da yan kes karoito su amma ibn hajar a cikin fatuhul bari yana cewa a'a anna sahaba fihi tazidu ala 50 sahabiyan alhafiz a cikin fatuhul bari yana cewa a'a sahabbai da suka rawaito hadisin alhaud sama da hamsin ne sama da hamsin ne kaga suna da yawa kenan eh kaga da yawa hamsin ai ba wasa ba shi yasa ah, ibnu uthaymin a cikin sharhi da yawa lumatul i'tiqad yake cewa ah, ajma salaf um, ah, yake cewa yake cewa ijma'i ne na salaf akan tabbatar da shi ajma salaf ala thubutihi akan tabbato shi wannan alhaud aslu to asali ne wannan daga cikin usul na ahlus sunna kai imam da hawike cewa wal haudu alladhi akramahu Allah ta'ala bihi giyatan li ummatihi kage ce maka haqqun haka alqadi alqadi ya shi ma ke cewa hadithul haud sahihun wal imanu bihi wajibun hadisin hauri ingantacce ne ya ce wal imanu bihi wajib imani da shi wajibi ne wa tasdiqu bihi min al iman ce gasgata shi kuma yana daga cikin imani to wannan kenan game da al haud was siratu haqq sirati ma gaskiya ne wannan gada da za a kafe ta a saman wuta ibn tamiya yake to a cikin lamiya wa kaza siratu yumaddu fawqa jahannami fa muwahhidun najid وآخر مهمل والنار يصلاها الشقي بحكمة وكذا التقي الجنان سيدخل ما نجي شي سرادي يوضع على سواء جهنم za a kafe shi a tsakiyar jahannama fa yamurrun nasu alai mutane su dinga gittawa ta wannan sarada wani ya sha wani kamar kiftawa ido wani kamar wani sai ya dan ringa ai haka ai haka haka kai dai wani ma sai dan ringa mutum na dan bugo shi haka mutane dai ahwal ne wannan su fi tiyazihi ahwalu ko cikin arais so mutane matakai ne sun masiradu kulluhu ahwalu haka faɗa kuma arais kamar da ya kawo shi mai muqaddima ta risala sun masiradu kulluhu ahwalu wannan nasu fi tiyazihi ahwal mutane wajen tsira ga siradin nan mawa in minkum illa waridu to malamai nan mufassirun sun tattauna sosai akan wai me ake nufi da wa in minkum illa wariduha kaje ka bata fasir zaka samu aqwal da yawa akan wannan so in kana khawari da mu'tazila dukkanin su sun yi inkarin shi Allah ya tsare mu malam ya ce wal jannatu min wara'i zalika kaga da an da an tsallake kaga shi kan sai isa darun na'im zuwa aljanna insha Allah. Nas'alallah salamata wal jawaz muna roƙon Allah aminci da kuma samun tsira mu tsallake mu zama ma daga cikin waɗanda suke ahlul janna. Wal mizanu haqqun malam yace ma'auni gaskiya ne. Al mizan wanda za a auna ayyuka ko wa nad'u mawazin al qissa yawmin qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a akwai wannan ma'auni wanda za a auna ayyuka na bayi wal mizanu haqqun bala yace gaskiya ne tuzan bihil hasanat wannan ma'aunin wanda za a auna ayyuka da suke kyawawa wasayyi'at da kuma ayyuka munana kama sha Allahu kamar Allah ya nufa an tuzana bihi kaga akwai wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran kaga wannan ma'aunin na nan eh dama ka sani cewa ai akwai ai akwai rakwada ko wa nad'u can cikin isra'i wa kullu insanin lazzamnahu qa'irahu fi 'unuqi كتابا يلقاه منشور اقرا كتابك كفي نفسك عليك حسيبا سبحان الله to malam yace akwai wannan ma'aun da za a auna me ake aunawa kun karanta wannan a cikin albidaya ko filatida me ake aunawa abubuwan guda na'am da me da me aha al'amal to shi kenan khalas wannan ku rike shi mun san haka ake so a ringa a ringa rikewa sarga mana ku tana waje eh ah ku da musu musu da ba gare ko to waɗannan su ne almizan din kenan ko tuzanu ko sai malam ya ce wa sur sai malam ya kawo asur asur kaho ko wasuru haƙƙul ƙaho ma gaskiya ne ƙaho gaskiya ne ba an ce akwai busa ƙaho za a busa ƙaho a mutu za a busa kuma a tashi to wasuru haƙƙun yan faku fihi israfil israfil zai yi busa ga wannan ƙahon fayyamutu da halk sai mutane duk su mace sun mayan faku fihi al'ukhura shine thumma nufikha fihi ukhra fa idahu to thumma yanfakhu yanfakhu fihi al-ukhra sai sake busawa karo na biyu fa yaqumuna li rabbil alamin sai mutane su tashi ga ubangijin su da hisabi ga hisabi za a rabbuka wal malaku saffan saffa waji a yawma idin subhanallahi yawma idin yatadhakkaru al-insan amma me anna lahu dhikra la ilaha illallah man ga cewa fasul qada a lokacin ne za a yi za a bayyana hukunci wa thawab da lada wal iqab za a yi uquba wal jannatu wan nar aljanna da kuma wuta anan akwai ta mas'ala harb ibn isma'il kirmani ya ambaci cewa wanda zai busa ta kaho shine israfil amma babu hadisi ingantacce ko daya da yace shi zai wannan busai amma abu ne da ya shahara haka shi ma malam mai taƙiƙi ya ce lam aqif ala hadithin sahih bai samu wani hadithi ba ingantacce ya dullu ala annal ladhi yanfakhu fi suri huwa israfil akan wanda zai busa shine israfil yace illa anna kathiran min al ulama yadhkuruna zalika sai dai kuma da yawa daga cikin malamai suna ambata haka a ce israfil shi zai busan nan amma ba hadithi da inganta ko daya to da haka wasu sun ambaci wannan yasa ka koma ga aljami na alƙurɗubi da fatul bari na ibn hajar za ka samu wannan haka amma abdul muhsin abbad tambaya akan haka akan shin hal hunaka hadithun sahihun yathbutu anna nafikha fi suri israfil yake lam yakif alayhi da haka babu duk abin da ya zo to ake sahibu sur sahibu sur haka lafazin yake zuwa ma'abucin ƙaho amma wani ne zai yi busan nan israfi to bai tabbata ba da hadithi ingantacci da hadithi bai inganta hadithin da ya zo akan haka din bai inganta ba hadisin bai inganta ba kamar da ake cewa azra'ilu misali ga malakul maut kaga ba sunan shi bane wani albani ya kawo cikin ta'alikin da yawa tahawiyya a ce azra'il ai wannan bible ne wannan azra'il sunan shi ne malakul maut kul ya tawaffakum malakul maut da yi wukila bikum wa ya kabidul arwaha malakul mauti haka malam ya ce ko mai ara'is bi idni rabbi bi tamamil waqti to wannan shine wanda zai mai daukar rayuka kiran ko kusan ita ma mutuwa fa za a ganta ita kuma a zo a halaka ta ba ko ya huta ba ba mutuwa ita za a yanka ta a ce wannan ce mutuwa an gane ku su da haka dai akwai wannan busai gaskiya ce kuma ya tabbata ƙur'ani ma ya tabbatar da wannan a lokacin za a tashi wajen hisabi da abin da ya shafi lada da ukuba da aljanna da wuta da sauransu wallahu wallahul mahfuz allahul mahfuz shi ma haƙƙun shi ma nan gaskiya ne yastansihu minhu a'marul ibad a cikin ne ake ake kwafi ake kwafin ɗan ayyuka na bayi ce filohin mahfuz ya ce lima sabaqat fihi min al maqadiri wal qada da abin da ya gabata na al-maqadir da muka ji guda nawa guda biyar to a ciki ne da kuma alqada ba wani Allah ya kwanta to duka wannan menene al-azali din nan da wanda yake al-yawmi din da al-mithaqi da kaza da kaza da al-hauli to duka suna cikin lauhu al-mahfuz malam yace wal qalamu haqqun nun wal qalami wato malam ka gane qur'ani daban ne yanzu ka duba min wannan fa harafi fa ɗaya ne Allah ya ce nun harafi ɗaya to amma sai aka ƙara kawo wata aya sai ta yi daidai da irin tsaya wannan harafin wal qalami wa ma yasturun nan harafi ɗaya ne amma sai daidai kuma da waccan jumla ta aya ta biyu Allah ya ce Allah kenan Allah yake shi yasa aka ce da aka ce bi surati hududi wajen ijaz na qur'ani aka ce ina ba sura kaɗai ba ijaz na qur'ani ya wuce a ce da sura wala hatta aya din karan kansu hatta aya din so da qur'ani shi yayi baban su ne gaba da wal qalamu haqqun kataballahu bihi maqadira kulli shay'in alƙalam mana ya ce Allah ya rubuta dukkanin wannan makajir ɗin da muke magana guda biyar ɗin nan komai da komai Allah ya rubuta wa ahsahu fi dhikr ya kirdige su a cikin ambato fa tabaraka rabbuna wa ta'ala wa shafa'atu yawmal qiyamati haqqun haka ceto ranar kiyama wannan ba gaskiya ne kamar ayati ne ceto kamar guda uku zuwa biyar ayati na ceto نعم يوم لا تنفع الشفاعة إلا تو آية الشفاعة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى نعم إلا لمن أذن الله نعم تو سنكاري من يشفع شفاعة حسنة نعم wa barka ya ta wani wuri ko na su kenan ali kursi to aran maɗa hari ta muna godiya wa shafa'atu yau malki yamati haƙ shafa'a wannan mala ya ce haƙ mala ya ce ya shafa'u ƙaumun fi ƙaumin ko ya shafa'u ƙaumin fi ƙaumin wasu mutane za su ceci wasu mutane fala ya siru na ilan nar ba za su tafi wuta ba wa ya kuruju ƙaunin minan nar wasu kuma za su fita daga wuta ko mai hayya ya ce kuma nan matsala mai hayya ibn abi dawud wa kula yi kulillahu al'awim fadlihi minan nari a jisada a tufa ya ce a tufa أرائس تخرج النار أساة المذنبين سبحان الله فألا يشدوك مجيتو ويخرج قوم من النار mala ya ce ba adama da haluha wasu kuma za su fita daga wuta ba adama da haluha bayan sun shige ta za su fita bi shafa'ati shafi'in da ceton masu ceto wa ya khruju qaumun minan nari bi rahmatillahi wasu kuma za su fita daga wuta da rahama ta Allah wasu kuma da rahama ta Allah za su fita ba adama yulbithuhum fiha masha Allah bayan Allah ya sanya su a cikin wuta din lokacin da ya so lokacin da ya nufa sun zauna daga nan kuma sai a daure su wa qaumun yukhalladuna fin nar latsarin wasu kuma za su dawwama finnari a cikin wuta abadan har abada su waye wahum ahalu shirk su ne ahalin shirka wal takdhibi da kufur takdhib wal juhud wal kufur billahi azza wa jalla waɗannan za su dawwama a wuta wa yuzbahu al mautu yawmal qiyamah za a yanka mutuwa ranar tashin kiyama za a to ai ba ba sauran mutuwa misali kenan kada ka tsira to Allah ka siradi ai ka gama da mutuwa nan ne zaka mutu tana nan raye mutuwa kuma tana nan raye tana nan kila ma tana jin mu har ga wani ce wa yuzbahu al-maut za a yanka mutuwa yawmal qiyamati bainal jannati wan nar tsakanin aljanna da wuta wannan akwai hadisi da yake cewa yu'ta bil mauti ka hay'ati kabshin amla fa yunadi munadi yace ya ahlal janna ya ahlal aljanna su zo fa yaqulu sai ce musu hal ta'rifuna hadha aljanna kun san wannan fa yaqulu sai ce na'am hadal maut yau da mutuwa ce mutuwa ce wa kulluhum qadra ahu kowa zai ga mutuwa ido da ido zamu ganta mu yan aljanna ba insha Allah eh ga lalle ka kware fakar kuma ne ce ai mun ce mu yan aljanna ne a ta mun ce insha Allah yawa mun ce ne insha Allah muna fata ne thumma yunadi ya ahlal nar a ce ya ku dan wuta su ma a ce musu hal ta'rifuna hadha shin dan wuta kun san wannan sai su ce na'am hadal maut eh wannan mutuwa ce wa kullukum wa kulluhum qad ra'ahu dukkanin su fa sun ga mutuwa ga ta nan ga ta nan an ganta ido da ido sai me zai faru fa yuzba sai a yanka sai a yanka wannan mutuwai sun mai kulu sai ya ce ya ahlal jannati ya yan aljanna khuludun fala maut dawwama ba mutuwa yanzu shikenan wa ya ahalan nar ya ku ɗan wuta khuludun falamaut kuma ku dawwama ba mutuwa sun makara sai karanta wa an dirhum yawmal hasrati idh qudiya al-amru wa hum fi ghaflatin wa haula fi ghaflatin ahlud dunya wa hum la yu'minun Imam bukhari ya fidda wannan hadisi a cikin as-sahih kitab at-tafsir babu qawlihi wa an dirhum yawmal hasrati subhanallah malin ya ce wa ƙadu hulikatil jannatu wa ma fiha an halicci aljanna da abin da ke cikinta lokaci yayi za mu tsaya nan sai mu tashi wannan mas'ala ta halqul janna insha Allah subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah